أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مقود الله تبارك وتعالى ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna daya ga watan jibada akhir hijira na ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1442 a ci gaba da karatu da muke a wannan littafin mai albarka na umdatul ahkam min kalami khairul anam a karatun mu da ya gabata mun gama magana da magana da muke akan kitabul janaiz wanda yau insha Allah za mu shiga kitabun zaka a wannan littafi da za mu shiga zai mana magana akan zaka wacce kuma ita zaka ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar wanda da su ne musulunci yake cika kuma bayan mutum ya shaida la'ila illallah muhammadu rasulullah ya tsaye da sallah to kuma sai maganar zakka sannan sai magana aikin haji sannan sai magana azumin wata ramadana saboda haka ita wannan zakka Allah ya riga ya fallanta ta akan duk wani mumini wanda ya imani kuma Allah ya bashi dukiya da hali in Allah ya bashi dukiya da zai fitar zakka a cikin ta zai fitar a karba daga hannunsa a bayarwa wato talakawa daga cikin musulmai wato ita zakka ya karbe ta daga hannun mutum ba Allah yake bawa ba a ana bawa wasu ne daga cikin bayin Allah din a su ake rabawa saboda haka saboda shi musulunci yana son ya daidaita tsakanin kowa shi mai dukiya a karbi wani abu daga cikin dukiyarsa a ba da shi a matalauci wanda bashi shi shi ma dan samu wadata yanayin sa ya canja a lugar larabci zakka tana nufin annama wa tatheer shine wato ƙarin dukiya da kuma tsarkake dukiya din a shari'ance kuma tana nufin shine wani abu wanda aka keɓance shi daga cikin dabbobi ne ko kuma daga cikin abin da ya fito a cikin ƙasa ne ko kuma daga dukiya ne to shine ake fidda zakarsa wato ake tsarkake shi saboda haka ita zakka tana tsarkake dukiya ne tana saka dukiyar ta ƙara yin yawa ba ta ragu ba saboda haka musulunci ya tsara cewar a bada zakka sannan kuma qur'ani idan ka karanta za ka gani a wurare da dama wa qimu salata wa atu zakka ka tsaye da sallah ka bada zakka ka tsaye da sallah ka bada zakka saboda haka wanda yake bada zakka to shikenan an je lahira ya kafurce da da lahiran kenan allazina la yutuna zakata wa hum bilakatihim kafirun Allah na cewa wanda suka ki bada zakka sun kafurce da lahira ba su yadda da lahira ba saboda haka zakka in Allah ba mutum dukiyar da zai fitar to dole sai ne ya fitar saboda ka wannan babi da zamu karanta ko wannan hadisai da zamu karanta cikin kitabun zakka za su mana bayanin a yadda zakka din take an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh ibn Jabal hina ba'athahu ila Yaman innaka sata'ati qauman ahlal kitab fa idza ji'tahum فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أضاؤوك أضاؤوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أضاؤوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب an abdullahi ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya da su kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsaya da miki Allah su tabbata gare shi ya ce lim'ad bin jabal amma adu dan jabal hina ba'asahu ila yaman lokacin da ya tura shi zuwa ga yaman innaka sata'ati qauman lalle kai zaka je wa wasu mutane ahlul kitab ma abota littafi fa idza ji'tahum idan ka je musu fad'uhum ka kira su ila an yashhadu alla ilaha illallah su shaida cewa babu mota da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah su shaida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne fa inhum adau laka bizalika idan sun maka biyayya akan haka fa akbirhum ka basu labari annallaha cewa Allah kar farada alaihim kamsa salawati cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa lailatin a cikin yini da dare fa'in huma ƙa'u laka bi zalika idan suka maka biyayya da haka fa'akbirhum ka sake ba su labari an Allah cewa Allah karfar da alaihim sadakatar lalle Allah ya farlanta musu sadaka wato shi ne zaka kenan to khadu min aghniyaihim wanda za a karbe ta daga hannun mawadatansu fa turaddu ala fuqaraihim sai a mayar da ita a hannun matalautansu ko fakiransu fa in hum ata'u laka bi zalika idan suka maka biyayya da haka fa'iyaka wa kara'ima amwalihim to na hane ka karka karbi zaɓaɓɓen dukiyarsu wata ƙida watan mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda lalle tsakanin addu'an nasa da tsakanin Allah babu wani hijabi wannan hadisi an samu shi daga Abdullah dan Abbas Allah ƙara musu yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da ya tura sai na ma'ad bin jabal zuwa yaman yace masa zaka je wajen wasu mutane mutanen da zaka je wajen sunna ahlul kitabi ne wato su ma suna da littafi ba jahilai bane sun san me suke yi saboda haka idan ka je ga salon yanda ake yin wa'azi ga salon yanda ake kiran mutane zuwa ga Allah abinda zaka fara yi daga farko ka kira su shaida ba wa umma da gaskiya sai Allah sannan su yarda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan shi ne abu na farko da za ka fara musu za ka fara kiransu zuwa ga addinin musulunci idan suka amsa suka musulunta bayan sun karbi musulunci sun musulunta sai ka ce musu to lalle Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a cikin yini da dare za su salloli guda biyar idan sun maka biyayya kan haka sai ka sanar da su cewa lalle Allah ya farlanta musu sadaka wato ita ce zakka Allah ya farlanta musu zakka wanda za a karbe ta daga hannun mawadatansu a mai da ita zuwa hannun matalautansu saboda ai alkur'ani ya riga ga mana inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi min sabili fidyatan min Allah cewa ita wannan zakka da ake bayarwa din a mutane guda takwas ne ake ba da ita su wane ne su kuma sai Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara ana ba fakire ne wal masakin da kuma miskinai wal'amini da alaiha da wanda suka aiki akan dukiyar har ta taru har ta kai zakka su ma za a iya ba su a ciki sannan wal mu'allafa ta qulubuhum da wanda ake so a jawo zuciyarsu su musulunta ba su kadi musuluncin ba amma ana so su musulunta ana tare da su za a iya ba su zakka wa fir riqabi da wanda ake so a yan tashi a yan tawiyansa yana cikin bauta shi ma za a ba shi zakka wal garimina da wanda ba shi masa yawa ya gagara biya shi ma za a ba shi zakka na wafi sabilillah da wanda kuma yake tafiya akan daukar kamar Allah shi ma za a bashi zakka wa min sabili da matafiyi wanda shi ma ya fada wani damuwa haka shi ma za a bashi zakka to wannan mutane guda takwas din su ne musulunci ya tsara cewa za a ba su zakka kaga dukan su mabukata ne duk suna cikin bukata saboda haka fukara da aka bala nan fakir kawai wanda bashi da shi saboda haka duk sun shiga ciki saboda haka an ba da ita da an karbe ta daga hannun masu dukiya za a mai da ita hannun marasa shi ne sai a ba su idan in sun maka biyayya da haka in suka maka biyayya ba haka fa iyyaka wa kara'im amwali na hane ka kar ka karbi zaɓiɓɓen dukiyarsu wato idan ka zama kai ne mai karban zakka wanda aka ɗaka cewar ka je ka karɓo mana zakka a wajen mutane kaza kar ka je ka yin dabbobi ne sai ka duba dabba da ta fi kyau sai ka ce to wannan za a karba ba haka za ka yi ba ba haka za ka yi ba ba haka za ka yi ba ba ce kai haka ba ita ce kara'im kenan wato wanda ta bi girma ta bi inganci a cikin a cikin abun zakatin ba shi ake bayarwa ba sai dai in shi mai ba da zakan ne ya dauko ta yace gashi daga kuma zaka ce a a ya zaka dauko wanda tafi kowace ka ce gashi kai ba ruwanka kai mai karban zakka sai ka karba amma in yace ka zaba a cikin dabbobi dabbobin sa ne ko a cikin kaya in kaya ne ko a cikin meye ma ba za ka zabi wanda yafi kyau din ka je shi zaka dauka ba sannan kuma za ka zaɓi wanda ya fi kowane muni ba sai ka ɗauki bai na zalika wanda yake tsakatsakiya shi za ka ɗauka a matsayin zarkanka to saboda ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sayyidina mu'adh bin jabal kar ka taba dukiyarsu wanda ita ce mafi zaɓaɓɓiya din kar in a cikin dabbobi ne ka ko uwar garken ka ce shikenan ita ka karba matsayin zakka saboda in kai haka ka je karban zakka sun bayar saboda suna bin addini amma kuma zuciyarsu zai tabu in ba sa abin daga abin da ya dauke nan dukiyar ma baya za ta to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara masa yace wata gidawatul mazlum ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta in aka zalunci ka zalunci mutum kaga ba wannan bakar mazaka aka je kuma zakan kaga yana cikin rukuna addinin musulunci amma duk da haka aka je kana zalunce shi in an za ka karba ne saboda wanda aka zalunce shi in aka masa addu'a in yayi addu'a fa innahu laysa bainaha wa bainallahi wa bainallahi hijab babu wani hijabi tsakanin addu'a sa da Allah wanda aka zalunce shi ya dace Allah wani ya zalunce ni ya juce ni to Allah ya karba Allah ya karbi addu'arsa sai kuma Allah ya saka masa saboda haka ake jin tsoron addu'an wanda aka zalunce shi amma za ga mutum yana zalunta mutane ma suna addu'an ma kowa jikinsa zai ci gaba da zaluntar su saboda haka in ka je karban dukiya kar ka zalunci wanda ka je karban dukiya din nan a wajen su wannan shine wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa sayyidina Mu'adh bin Jabal na cewar ga yadda za a yi idan ya ji karban zakka ana bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqatu wala fi ma duna khamsi zawdin sadaqatu wala fi ma duna khamsati awsuqin sadaqatu na'am ana bi sayyid al-makhdum ana bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga sai na abi sa'id al-khudri Allah ya dare shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mace Allah sabbata a gare shi ya ce laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqatu babu sadaka a cikin abun da bai kai auqiya guda biyar ba wala fi ma duna khamsi zaudin sadaqatu babu sadaka a cikin raƙuman da basu kai guda biyar ba wala bima duna kamsati aw suqin sadaqatu babu sadaka a cikin ausuki da bai kai guda biyar ba to za mu bayani kowane kowane mine ne ake nufi da shi na wannan hadin ya samu daga sai na abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa bima duna kamsi awaqin sadaqatu sadaqatun da aka bana wani waje ana nufin zakka ne wato babu zakka a cikin abun da bai kai aukiya guda biyar ba wato ana nufin zakkar kudi yake nufi ana aukiya shine arba'una dirhaman dirhami guda 40 shine ake ce masa aukiya guda daya to abin da bai kai aukiya guda biyar ba na dukiya na kudi kenan babu zakka a ciki saboda kaga aukiya guda daya muka ce dirhami nawa dirhami 40 ke to saboda ka sai an samu dirhami 40 sau biyar zakka take shiga cikin wannan dukiya din dirhami 40 sau biyar nawa kenan 200 sai an samu da tai dirhami kenan sai an samu dirhami 200 sannan zakka take shiga ciki to idan ka dawo wannan kudin can kenan ba kudin mu bane yawa to sai ka dauki a shi dirhamin ya yake a cikin lissafin kudin da muke amfani da shi in ka samu masana kudi za su buga maka dirhami ɗaya ya kai dinare ashirin dinare ashirin ne sai kana dinare ashirin shine ya kai ya kai dirhami arba'in ɗin to da haka za a tara shi nake tsammani ban san abin sosai ba to amma dai abin da suka faɗa wanda za a fi da zakka a bana sun ce dukiya kudi da ya kai yana miliyan 1,473,300 wanda yake da wannan kudin shi ne zai fidda zakka a cikinsa yana da miliyan 1,473,300 to zai fidda zakka a ciki to abinda ake bayarwa kuma shi ne rukul ushiri ake bayarwa shi wannan kudin za a kasa shi kashi 40 safi da daya wato kudin ba haulan kamilar kenan ba ya zauna tsawon shekara guda a hannunka kana juya shi ko kana amfani da shi ko yana ajiye to sai ka kasa shi kashi 40 sai ka fidda daya eh yabo saboda haka idan ka kasa miliyan 1,473,300 kashi 40 zai baka 36,000 ne da wasu abu a kayi da yan kayin ba rike yan kayin ba to idan kana da wannan kudin ya shekara to shine zaka fitar zaka fitar dubu talatin da shida da yan kai in miliyoyin ba iyaka ma sai ka irga haka zaka irga zaka irga kudin har ya fita to shine da yadda abun yake shine abun da ake nufi da abun da bai kai aukiya guda biyar ba bai kai mi a tai dirhamin ba kenan bai kai dirhami 200 ba ba za fi da zakacin sa ba wala fi ma duna kamsi zaudin sadakatu zaudin abin da ake yi da zaudin anan shine raquma raquman da ba su kai guda biyar ba babu zaka a cikin su daga biyar ne ake fitarwa idan raquma sun kai guda biyar to za a fitar da zakka nan kuma guda biyar din za a bada akuya ne sun kai guda goma za a bada awaki biyu in sun kai guda ashirin guda sha biyar za a bada guda uku in suka guda ashirin za a bada guda hudu sannan in suka ashirin da biyar za a bada bitu makabi raƙuma ce wancan shekara ɗaya in suka guda ashirin da biyar to daga ashirin da biyar ɗin kuma har su kai guda arba'in an ce waƙsu ne shi ne wanda babu lissafin zakka a ciki to daga nan kuma dai sai lissafin ya ta tafiya a yadda ya zo shi yadda ya ɗauka daga biyar ɗin sai ana ana zarewa haka ana yi ko zuwa 25 a fidda bintu makadin haka haka za a fitar to kuma haka ake yi idan raƙunan sun kai haka nan wala bi ma duna kamsati aw suqin sadaqatu abinda bai kai wuski biyar ba babu zakka a cikin sa to wannan kuma ana maganan wato amfani ne amfanin gona da aka noma shi wuski shine wato sa'i guda 60 60 na sa'a shine wuski daya sa'i guda 60 shine wuski daya saboda ka sai an samu guda biyar ake samun zakka a cikinsa saboda haka kaga ausuki daya ko wuski daya shine muka ce sa'i guda 60 saboda ka sa'i guda 60 sau biyar nawa ne sittin sau biyar nawa ne? eh? ɗari uku ko? ɗari uku ne ko? na ɗari uku ta saboda haka sai ya kai sa'i guda sai ya kai ɗari uku haka ne ko? sai ya kai ɗari uku tukunna za a yi magana zaka a cikinsa to sa'in kuma kamar yadda muka sani shi ne mudun nabi guda na guda hudu shi ne ɗaya baka san mudun nabi ba kamar rabin kwano nan da ake ake amfani da shi to kaga to shi kuma mudun nabi sayi ɗayan kuma a kwanon mu kwanon ne kwanon ne eh sayi da kwano biyu ne kwano biyu ne baka dan ko yawwa ka kwano biyu ne baka to saboda haka idan ka lissafa kwano kwano nawa ne kenan zai bada sayi 60 kwano nawa ne zai bada sayi 60 kwano 120 ne iya mana kwanar 120 shi zai ba da sa'i 60 sai ka buga 120 ne sau biyar 600 ta wannan kwanon namu sai ya kai 600 sai ka fidda zakka a cikin sa a cikin geronka ko dawarka ko masararka ko ya kasa ne a 600 to zakka ta shi da ciki to shi kuma abin da ake bayarwa ana ba da ushiri ne idan noma kai allah ya saukar da ruwa daga sama ka noma ka samu wannan adadin da aka faɗa ɗin ka samu ausuki guda biyar ɗin nan wato sa'i 300 ko kuma kwano 600 irin kwano ne to za ka ba da ushiri ne ushiri kuma shi ne ɗaya bisa za ka kasa abun kashi goma sai ka fi da kashi ɗaya sai ka ba to shi ne abinda za ka yi to amma idan kuma lambu ne kai kai a lambunka ka shayar kai komi to abinda ka samun nan za ka raba shi kashi goma sai ka ɗauki kashi ɗaya nisuru shi da ake barawa shi ba wannan kashi ɗin sai ka raba shi biyu sai ka ba da rabi rabinsa shi ne na wanda kai ka shayar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wasu hadisai to wannan dai shine yanda ake fitarwa a cikin abin da ya shafi kuɗi da kuma raƙuma da kuma amfanin gwana to duk da akwai malaman da suka ce khadarawat ma za a fi da zaka a cikinsu amma dai kauli ne marjuhi ba su da yawa wanda suka ce za a fitar a cikin abin da ma ba zai rike mutum ba za a fi da zaka a ciki amma dai maganar bata da malaman sun yi tafagi da cewar kut abin da zai ke rike mutane shine ake fitar masa da zakka sannan da abin da ba ya riƙe mutane kuma za a ce sai an fitar masa da zakka ba sai dai illa an tazawa a kenan sai dai za ka tazawuri ka ba da sadaka shi kuma sadaka ana son sa na ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wala farsihi sadaqatu wa fi lafzin illa zakatil fitri fi ar-raqiqi ana bi hurairata radiyallahu anhu daga sayyidina yura Allah ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da ramin Allah sabata gare shi kala yace laysa alal muslimi fi abdihi babu akan musulmi akan bawansa wala farsihi ko dokin sa sadaqatul zakka wa fi lafzi awani lafazi illa zakatul fitr sai dai zakan fiddakai fir raqiqi a cikin bawa wannan hadisin an samu daga sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmi ba zai fitarwa bawansa zakka ba a shi ma dukiyar ka ce dukiyar ka ne shi ma bawan amma ba za ka fitar masa zakka ba shi wala basiri haka wala farsi haka dokinsa shi ma dukiyar ka ne yayi dokin shi ba za ka fitar masa zakka ba sai alafazi aka ce sai dai shi bawa din illa zakatul fitr sai dai zakan fit da kai wanda ake bayarwa din nan zakan fit da kai wanda ake yin ta idan an gama azumi dalilan za ka fitar za ka fitar wa bawan naka firar duki a bawan naka za ka fitar masa zakan fita kai amma zakka haka saboda shi dukiyar ka ce ba za ka fitar ba saboda haka malamai suka yi kiyasi suka ce kamar motocin yanzu ba za ka fitar musu da zakka ba in kana da motoci sai dai za ka fitar wa abin da motocin suka kawo za ka fitar wa abin da motocin suka kawo zakka amma ita mota ba wani zakka da za ka fitar mata in ta shekaru duk shekarun da ta yi ba amma ita kawo kuɗi da wannan kudin kuma za a masa sadaka in ya kai ke na ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jubaru wal bi'ru jubaru wal ma'dinu jubaru wa fi rikad al khumus al jibar hadr alladhi la shay'a fihi wal ajma' dabbatun wannan dabbatun kawai ya kawo muku ya kawo bahim na'am akwai bahimin ba? na'am yau ana biyu rai radiyallahu an an karbo da sasai na biyu rai allah kara masa yadda an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala annabi tsaya da mace allah sabbata gare shi ya ce al'ajama'u wato dabba wanda aka same ta a jeji jubaru ba a biyanta walbiru jibaru abun da rijiya ya kawo ba a biya walma'adinu jibaru abun da aka samu na ma'adini ba a biyansa wafin rikazil kumus abin da aka samu na rikas za a ba da kumusi aljibar abin da ake nufi da jibar hadurun allazi la shi afi shine abin da ba komai hadurun allazi la shi afi abu ne kawai a iska kawai a banza banza haka wanda ba komai a kansa ko ba komai a cikinsa za mu bayani insha Allah wal ajama'a abin da ake nufi da ajama'a shine dabbatun dabba ce bahim a wani littafin ya kawo wanda take aka same ta a tsakiyar jeji hakan wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Abu Hurairah Allah kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ajama'a wato kamar yadda muka sani ana gayawa wanda ba Laraba ba ajama'a ko sune wanda ba su san ba sa karantawa ba sa rubutawa sune ake ce musu ajama'a to wanda ba Larabawa ba abinda ake nufi a nan shine dabbar da aka same ta a tsakiyar jeji ba san daga ina take ba ba san daga komi ne ne ba aka ganta ba mai ita ba mai kiyonta ba alamun kowa shi kenan sai a dauke ta kawai sai a dauke ta kuma ka dauke ta shi kenan ka dauka ba za a ce ka biya ba saboda dama wani hadisin na sallallahu alaihi wasallam ya ce ko taka ce ko kuma ta kura ne in baka cinye ba ma kura za ta ci sannan walbiru jibar abin da aka samu a cikin rijiya shi ma ba za a ce a tsawa ne kamar ne ka ce naka ba ne a shi kenan wanda ya samu ya samu kawai ya zama nasa wal ma'adinin jubar abin da aka samu a kasan ma'adinin kasa ana tono aka same shi shi ma ya zama naka in ka tona ka samu shi kenan ya zama naka ba za a ce lalle kawo shi nan ba ba wani kawo shi nan ya zama naka kawai to amma wa firrikazi alkumus amma a cikin rikazi za ka ba da kumusu rikaz shi ne a dukiya a samu kudi haka kawai a toni kasa a bude haka kama wani rami haka na sai ga kudi ka kuda a ciki a ga kudi kawai hakan nan an ce mutane da suna yi sai mutum ya je ya toni wani waje ya zuba dukiya mai yawa ya rube shikenan yayansu suka tashi sai su yi tunani su yi nazari an yi kuwa sai su na zazzaga sai su samu wasu kaga ai ƙura'ani ba ya ce a gashi nan wa amal jidaru ko wa kana lugulamai ne ya si mai nufin madinatu ya kana tata hukan zullahuma wa kana abuhuma saliha fara da rabuka an yi bulga a shidda huma su taka rija kan zahuma rahmatan min rabbik kaga ba uban mana je gaya musu ai su wa'annan yayan shi ne khadir da ya zo wucewa ya ga katangar za ta faɗi sai ya gyara sai ke ga annabi musa ya ce ƙasan kuɗi ne kuɗinsu ne wanda babansu ya ajiye musu kuma babansu ba Allah ne mutumin kirki sai na katangar za ta faɗi kuma su girman ba amma yanzu girma da wannan su zo su tone su su fidda kuɗinsu to irin wannan ake magana a nan shine rikazi idan aka same shi kawai yanzu sai ka samu kuɗin to za ka ba da kumusi kumusi shine ɗaya bisa biyar ɗinsa za ka ba da zakar ɗaya bisa biyar ɗin wannan kudin no no no no in yau kai noma a gonansa to ka zo neman noma sai ce ka je ka noma ka kuma biya no kudin kuma a cikin ya zai sa a can zai je kunne ake samu yanzu wanda ya zinci irin wannan ya zinto sai dai ba da kumusi kawai ya ba da ɗaya bisa biyar na wannan rikazin da na wannan abin da ya samu na dukiya din jibar abin da ake yi da jibar shine hadrun wato abin da ba komai ba allazi la sha biyu wanda babu komai a cikinsa ba za ce ga laifin ka bayin ka aikata shi wal ajama abinda ake nufi da ajama kuma dabbatun ita ce dabba wanda aka tsince ta take da jeji kenan ana bi hurairata radiyallahu anhu qala ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ala sadaqatin faqila mana ibnu ibnu jamil wa khalid ibn walid wa abbas amu nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yanqimu ibnu jamil illa an kana faqiran fa aghnahu allah ta'ala وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد, فقد احتبس أدراءه وعتاده في سبيل الله wa amma al-abbas fa hiya alayya wa misluha thumma qala ya umar amma sha'arta anna amma ar-rajuli sinu abihi ana biyu da ta radiyallahu anhu aka ruwa daga sai na biyu da Allah kara masa yadda kale ya ce ba asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar ala sadaqati annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyidina umar zuwa ya karbo zakka faqila sai sayyidina umar ya ce mana ibnu jamil ibnu jamil ya hana ba da zakkansa ya ce ba zai bayar ba wa khalid ibn walid khalid dan walid ma ya ke ba da nasa wa abbas abbas ma yake bayar amun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fa'ani sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi da mutanen sabbata gare shi yace ma yanqimu ibnu jamil ibnu jamil bai hana zakka ba illa an kana fakiran sai da ya kasance talaka ne fa ganahu Allah ta'ala sai Allah ya wadata shi fa ma khalid amma khalid fa innakum tadlimuna khalidan lalle ku dinna kuna zaluntan khalid fa kadihi tabasa adra'ahu hakika ya ɓoye kayayyakinsa wa a ta da huda kayan yaƙi kamar takuba kenan da masu da sauransu fi sabilillah ya ba da su ya tara su ya ba da su saboda ɗaukar kalmar Allah amma Abbas ya ce amma Abbas fahiya alayya ya ce wannan shi nasa yana kaina ne wa misulu ha da kutankwacinsa sun makala sannan sai ya ce ya umar ya kai umar amma shi arta shin baka sani bane anna amur rajuli cewa bafan mutum sinu abihi kaman baban sa yake na'am wannan hadisi an samu shi daga sai na bi hore da Allah kara masa yadda kala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sai na amur ibn kaffab ya je ya karbo zakka saboda haka daga nan mawalai suka ce shugaba na da damar da zai wakilta wani kenan ya ce je yana karbuwan zakka a hannun wanda Allah ya ba su dukiya din kenan a zo a raba kuma a wanda ya cancanci a raba musu ba shugaban ya aika karbo zakkan ya yi shugaban akan zakkan ba za a raba a wanda suka dace ne za ga masu aikin zakkan wasu kawai suna tsammanin su suka dace ba kuma qur'ani ya riga irga kamar da muka karanta farkon karatun nan cewar ga waɗanda za a ba su zakka kai inna ka san baka cikin ko ɗaya daga ciki baka cikin waɗannan amma sai ka tashi ka daddage ka hada wani alaka da masu karban zakan ma saboda yin lokacin yayi a dauka a baka to Allah da ya sauke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a karbo zakka saboda haka wannan shi yake nuna cewa shugabanni suna da damar da za su aika wasu su je su karbo da sai na Umar ya je ya dawo sai ce mana ibnu jamil ibnu jamil ya hana zakka ya ce ba zai bayar ba sannan khalid bin walid ma bai bayar ba sannan abbas babban hadis sallallahu alaihi wasallam shi ma bai bayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sai na umar ibnu jamil bai hana zakka ba sai dai da ya kasance talaka ne da ya kasance talaka sai Allah ya wadata shi fa ganahu Allah ta'ala sai Allah ya wadata shi da Allah ya wadata shi kuma sai hana zakkan sai ya kiyaye bara kaga malamai suka ce wannan kama alaihi sallallahu alaihi yana yabon ibnu jamil ne amma kuma yabo ne wanda yake nufin zagi ana nufin ya aikata ba daidai bane sai ce ibnu jamil ba komai bane da sallaka ne sai Allah ya wadata shi shine ma'anar kenan shi yasa sai hana zakka kuma saboda ya samu wadata ne to saboda ka shi dan adam da mai kaga wani lokaci yana wani abubuwan to talauci ne ya jawo yasa shi Allah yake tsaye da mutum a matsayinsa saboda idan ya canja maka matsayin wata za a samu za a sha wahala sai ya barka a yadda kake kawai wataƙila yanzu baka da dukiya shi sa ka rike masallaci kake sallah kake ibada kake ko da dukiya za ta zo sai ka fasa kawai duka ka ce ai yanzu kan kai ma in sallah ne a zo gidanka a yi kawai ba sai ka je ba to kaga shi yasa sai kowa Allah yake masa a matsayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan mutumin da talaka ne sai zama mai kuɗi yanzu shikenan sai ya hana zakka yake ba sannan shi kuma khalid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innakum tazlimuna khalid kuna zaluntan khalid ne ba ku sani ba ai shi khalid kayansa duk wani abun da yake da shi da kuma takubansa da duk wani kayan da yake da su ya boye su yana fitar da su yaki ne saboda haka ba wani zakan da za ka karba a ciki wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gwada cewa tunda kayansa daman na yaki ne fi sabilillah saboda haka ba zakka a ciki babu zakka a cikin kayansa idan ba kayan zama ne ya riga ba wa Allah kaya ya riga ya nuka su a Allah sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Abbas shi kuma Abbas fahi alayya shi kuma nasa a kaina ne wa misalu da kwatankwacin nasa da irinsa ke a kaina ne ni zan ba da nasu to anan malamai sun yi magana da yawa maganganu sun yi yawa sosai wasu suka ce abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna qaraba kusancinsa da sayyidina Abbas saboda kake gwada cewa shi zai dauke wa sayyidina Abbas ba da zakka wasu suka ce a'a sayyidina Abbas ne ya ba da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama na tsawon shekara biyu zakkarsa ya riga ba da ita wasu suka ce a'a bashi ne sayyidina Abbas ya bayar saboda kai shi ba za ka bi zakka a hannunsa ba to malamai da sun yi magana da yawa wallahu alam amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasaina umar shin baka sani bane cewar baffa yana kaman mahaifi ne to kaga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yana gwada girman baffansa a wannan waje saboda haka dai malaman sun yi maganganu da yawa kuma dai Allah dai shine masani za mu ci gaba ne ko dai za mu bayani na'am عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم هنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يؤت الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجركم ضلالا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فألفكم الله به وآلة فأغناكم الله به كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رئا من, من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسكلت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض نعم wannan hadisin an samu shi daga Abdullahi bin Zaid dan Zaid bin Asim dan Asim al-Mazini radiyallahu anhu Allah ya shi kala yace lamma fa Allah ala nabihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya cika wa annabinsa lokacin da Allah ya baiwa wa annabinsa lokacin da Allah ya ba wa annabinsa duk ya dauka lokacin da Allah ya ba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama abu da ya ba shi yau hune ne ranar yakin hunain a sama fil nasi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba abun a tsakanin mutane wa bil mu'allafati qulubuhum da kuma wadanda za a jawo wato dukiyoyin su walam yutil ansar shay'an bai ba wa ansar komai ga mutanen Madina ba su komai ba wa ka annan wajadu biya musun sai suka ji wani abu a cikin rayuwar su islam yusibhum ma asaban nas saboda abin da ya samu mutane su bai same su ba fakadabahum sai musu kuduba faqala sai ce ya mashal ansar ya ku mutanen ansar mutanen madina alam ajidukum dullalan shin ba same ku abace ba fadakumullahu bi sai Allah ya shiryar da ku da ni wa kuntum mutafarriqin na same ku a rarrabe fa allafakumullahu bi sai Allah ya hada ku da ni ya hada ya hado kanku wa alatan na same ku ba ku da komi faganakumullahu bi sai Allah wadata ku da ni kullama qala shay'an dukkan mun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada duk lokacin da ya fadi wani abu qalu sai su ce Allahu wa rasuluhu amanna Allah da manzonsa sune suka fi falala ko kuma sune suka fi kyauta qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yamnaukum an tujibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za ku amsa wa annabin Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu Allahu wa rasuluhu amanna sai suka ce Allah da manzonsa ne fi baiwa kala sai ce laushi itum la kultum da kun ga dama da sai ku ce ji ita na kaza ba kaza ai ka zo mana kaza da kaza kuma sai ku rama alatar zauna an yi zaban nasu bishati walba'ir shin ba za ku yarda ba mutane su tafi da awaki da raƙuma wata samu na bin nabi ilari haliku ku tafi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa ga gidajen zuwa ga gidajenku laulal hijratu la kuntum ra'an min al-ansar dan ba da hijira ba da na kasance mutum ne daga cikin mutanen ansar walau salakan nasu wadiyan da mutane za su shiga wani kwari wa shi'ban da wata hanya la salaktu wadiyal ansari da na shiga kwarin ansar wa shi'abaha da kuma hanyarsu al'ansaru shi'aru ansar mutanen madina su ne riga ta ciki su riga ta ciki ne wannan su bitaru sauran mutane kuma riga sama ne inda kun satar kauna ba'adi asaratu lalle a baya na za ku samu abubuwa masu rikitarwa fasbiru ku ya guri a tatal kauni alal haudi har ku riske ni akan wato haudi akan ne haudi a'a ba tudu ba ne haudi tabki tabki tabki har ku riske ni akan wato tabki na lalaka kausar ke tabkin alkausa na'am na'am haka ana billahi bin zaid daga billahi dan zaid bin asim dan asim almazi radiyallahu anhu Allah zai shiga da yace lamma fa Allahu ala annabihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya shiga wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malamai sun ce fa yana nufin arruju warrad a dawo maka da abun da daman kayanka ne a dawo maka da shi a baka ya dawo wajenka shine da saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo masa da kayansa wanda kafiran suka karba a da a yakokin da aka yi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo masa da wannan abubuwan nasa a yakin Hunayn wanda shi ma yakin Hunayn kamar yadda muka sani farkon sai yana neman karyewa da aka je aka ga mutane sun yawa an taru sai suka ce lan naghlibar yawma min qillati yau kam yau kam ba za ci mun karan bai inji sabon annabi sallallahu alaihi wasallam inda yau inda da yawa ne ake cin yaki to yau kan ai mun yi nasara an gama da suka waje haka shi ke nan kawai sai suka je ruwan kibiyoyi ta ko'ina ba sun mata ina ba ne mutane da yawa ba amma sai aka gudu aka yi ta guduwa aka yi ta guduwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin inda kibiyon take zuwa yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yana yin babban sa abbas sai kira mutane bayan du'an watsa fada aka zo aka saki haduwa da aka saki haduwa tukunna aka aka shiga yakin aka yi nasara a cikin yakin to da aka nasara an samu dukiya da yawa to ka samu finnasi ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya a mutane ta mun shaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake rabon irin na Allah yake saboda malamin sa Allah yawa saboda ka irin rabon Allah yake ya ba wannan ya ba wannan ya hana wannan kuma shi kenan eh sai ba wannan ba wannan kuma a bashi haka kawai to kowa matsayin sa kenan ake bashi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai irin wannan rabo ya raba wafi ma'allafata kulubin har a wanda ake so a jawo zukatansu aka ba su wannan dukiya an ce akwai safuwan bin umayya shi ma ya je ya uzurin da ba sai annai sallallahu alaihi ya bashi da ya bashi dabbobi guda ɗari ta yi ce kuka na wani ce ni kun ƙara maka ce a ƙara ne sai a ƙara masa ɗari ce duka na maka ce yi kuka ƙara maka ce a ƙara ne ta kara masa ɗari aka bashi ɗari a lokaci guda ya kora su zai tafi ya kuma ba wanda ya bi shi wanda zai ce masa kawo sai shi kenan zai musulunta kawai saboda abin da ya gani girmamawa na annabi muhammadu karamci irin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam in zai baka dukiya saboda ka musulunta ma zai baka ya samu da tsayar da kai ake nema ya ce wallahi na ga mutumin da yake ba da kyauta wanda ba ya tsoron talauci annai muhammadu ke nan sallallahu alaihi wasallam shi annai sallallahu alaihi wasallam sai ya ji gidan ba komai tukunan sai hankalin sai kwanta shine irin karatun da ya koya wa su sai na abu zarri kenan ba za ka kwana da ko sisi ba irin karatun su kenan su in aka ji akwai naira ko naira ɗaya ta sauran ba za a iya bacci ba sai an ji an ba wa wani kan sai ya zama ba komai sai a dawo da kowa da irin karatunsa to su irin karatun da aka karanta musu kenan to su ma wanda aka jawo zukatan sun nan sun je su yakin nan an raba musu an yi rabo sosai an ba mutane da yawa walam yuti ansar shay'an mutanen madina ba ba su komi ba sai ba ba su ba to da ba ba su ba faka annan wajen rufi a musulmi sai suka samu wani jin wani abu a ransu suka ji wani abu a cikin zuciyarsu ya za a yi annan sallallahu alaihi wasallam ya yi rabuwar nan gaba ɗaya muku ga munan bai ba mu komi ba to suna cikin wannan magana akwai sai na sa'ad kai ba a gunuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka yi nan je na gaya masa kawai zan je na gaya masa da zai sama ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi rabon nan da kai fa mutanen mu fa na madina fa su bi daɗi rabon nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai me ra'ayinka yace ni ma matsayi na kenan ya rasulullahi a to ai tsoron yin munafurci kenan ai ha zai karya annabi ne sallallahu alaihi wasallam in ya karya annabi ya ga me yake cikin ra'ayinsa yace ni ma matsayi na kenan ya rasulullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaje ka tara mutanen naka ka tara mutanen madina sai ya tara su to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu kuduba a wannan hadisi aka ce lam yusibuhu ma asaban nas abin da ya samu mutane na wannan rabo su ya same su ba haka suka tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kuduba sai ya ce musu ya ma'ashar ansar ya ku mutanen madina shin alam ajrukum dullalan fadakumullahu shin ban same ku a bace ba Allah ya shiryar da ku da ni annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga musu wa kuntum mutafarriqina na same ku a rarrabe kuna fada da junanku fa'allaballahu bi fa'allafakumullahu bi sai Allah ya hada zuci dukatanku ya hada kanku saboda ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga musu wa alatan na zama kuma kullu dukiya fa'agnakumullahu bi sai Allah ya wadata ku saboda ni in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullama qala shay'an dukkan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu ya faɗi wani abu qalu sun ce Allah wa rasuluhu amanu Allah da manzonsa suka fi baiwa su suka fi ba mutum kyautar da ba ta yankewa to saboda irin rahama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kar wani ma ya ji wani abu a cikin zuciyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga musu abin da yake cikin rayin nasu yace musu me ma yamnau kuma atujibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasa ba za ku bani amsa ba kuma sai ku amsa tunda nace shin Allah Allah bai bai shi yadda ni Allah bai shi yadda ku da ni ba na sami ku a rarrabe Allah ya hada kanku da ni na sami kuma ku da dukiya Allah ba ku dukiya saboda ni kuma sai ku amsa min ai sai suka yi shiru suka ce Allah da bondonsa su suka fi baiwa su suka fi ba da kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da kun ga dama sai ku ce sai ku ce kaza da kaza ka zo mana kaza da kaza a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ku ce ai kai din an koro ka daga garin ku ka zo nan muka karbe ka sai ku bada haka ku ba kuma sai ku bada ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san zuciya za ta iya yin wannan maganganu saboda kar ma tarayya ta samu matsala sai ji gaya musu abin da zuciyar sa su za ta yi raya ta ce kuma sai ku bari aka yi su kuma kawai sai suka fashe da kuka suna ta kuka suna cewa Allah da manzonsa su suka fi baiwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ala tardawna an yataban nasu bi shati wal ba'ir shi ba za ku yarda ba mutane su tafi da awaki da raƙuma su tattare awaki da raƙuma kuma su tafi da shi ku kuma wata zabuna bin nabi ila haliku ku tafi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa gidajen ku ai wanda ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin kasonsa shi ga shi ya samu dukiya inda duk abin da Allah ya abutu ba bai ce ya masa baiwa ya masa ni'ima ba sai da ya bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace laqad manna Allahu al mu'minina id ba'atha bihim rasulan min anfusihim kaga duk abu duk ni'imomin da Allah ya maka bai kira su ni'ima ba ga ni'imomi kata kata da Allah ya maka amma Allah bai ce musu ni'ima bane sai da ya baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to yanzu ne maka ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin ba za ku yarda cewar mutane su tafi da awaki da raguma da mene ko kuma ku ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam dungurgun dinsa ku tafi da shi ba aka ce a wata ruwayan a wani ruwayan hadisin aka ce mutanen Madina suka fashe da kuka suka ce radina bi rasulillah qisman wa hazza mun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine rabon mu shine kason mu wanda ya zama ana rabo aka gama rabo aka bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi kai shine ya samu rabon da ya fi na kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mutu yace lawal hijrat dan ba dan hijira ba la kuntu imran min al ansar da na kasance ni ma mutumin madina ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gora musu yadda yake son garin madina yace dan ba dan shi hijira yau ba shi ya kasance yana so a ce shi da dan madina ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala salakan nasu wadiyan da mutane za su shiga wani kwari wa sha'aban su shiga wani hanya su bi wata hanya la salatu wadi al-ansari wa sha'biha da inda ansar suka shiga na kwarin nan da hanyar nan nima nan zan shiga inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga musu annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu al'ansaru sha'aru su fa ansar mutanen madina a wajen hadisi sallallahu alaihi wasallam riga ciki ne wato rigar ciki ne su ba rigar waje bane ba wannan ta samu bane asalin ta cikin ne su ne suke manne da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ditaru ne ce sauran mutane kuma rigar sama ne kawai ku ku ne na cikin innakum satalqawna ba'di asratun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayana za ku haɗu da abubuwa masu rikitarwa wata za a abubuwa a bayana da yawa ke wanda zai zama yanayin gashi nan amma ku dai ku tsaye akan abin da na barko aka yi fasbiru ku ya guri ka gani sabani sallallahu alaihi wasallam ai haka suka yi ta hakuri suka yi ta hakuri mai ba su gani ba a zamanin kalibobin nan da aka yi ta yi kaga ba irin wahalar da ba su sha ba sun sha wahala so irin su abdullahi bin umar da Allah ba su tsawon kwana za su zo sallan juma'a kama kudu ba har kare Allah asar ba ya sallan ba ba suna zaune ko baka saka tashi ba in ka tashi sai aka sheka ba irin bala'in da ba su gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi hakuri kuma suka yi hakuri a kamo ka a maka menene haka aka tawadar da su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kana tare da alubaiti ma lokacin wahala zaka sha ba ma ta alubaiti ake ba alubaiti kan namu buya suke to ba su ba sauran ma duwa hala suke sha alubaiti sai je in wani jinin annabi sallallahu alaihi wasallam sai je yana shiga rana saboda ya baki kawai kana gane shi ma saboda kana gane shi ana gane shi za a kama shi za a kama shi saboda jinin annabi da shi ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka haka muka sha wannan wahala din su masu mulki suna mulki in suka bar jinin annabi yana fitowa fili ana ganin sa ga kayan annabi sallallahu alaihi wasallam me zaka yi da mai mulki a ba ruwanka da shi to saboda haka sai suka ta wahalar da su suka ta wahalar da su to saboda haka sun sha wahala a hannun su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ya gure hatta talqauni al-hawdi har ku same ni akan tafki na shine tafkin al-kausar kenan inda za a hadu wato ana nabi ranar lahira kenan to wannan dai shine karshen wannan hadisi ina ga kuma za mu dakata nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah amma na addu'a ana da ban in ya san me ta za a mayar masa mata yawa in ya san me ta za a mayar masa amma in ba sani bane kawai haka aka same ta to sai a bada kumusi nan kuma amma ya san me ta za a mayar mishi na alhamdulillah amana addu'a abun ya zama